بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه والتابعين من هذه إلى يوم الدين حتى نبيه إلى يوم الأرض za mu ci gaba da karatun ahalari yanzu wasu ahali ne ina aka kwana الخشوع في الصلاة مجانا سوران الله الصلاة إذا الصلاة babban abin da aka wato ya kawo aka wajabta ta don ɗan adam ya nuna tsoron Allah da ke zuciyarsa a cikin sallah shi yasa babban abin nema kenan a sallah ɗan adam ya nuna tsoron Allah ya nuna humuri ya nuna cewa shi fa a matsayinsa da musulmi ya yi imani ko yaushe Allah na tare da shi Allah yana ganin sa duk abin da yake ya sallah kuma yake sallah Allah ya buɗe masa fadar sa ne ya shiga fadar shi yasa ashe babban abin da yake wajibi a kansa ya nuna tsoron Allah ya nuna hurure a wannan zamanin wa kullu ma yuhi an rushu'i fiha fa tafikiru fidduna mamnu'i ko wa kullu ma yuhi an rushu'i fiha dukkan abin da yake hani daga abin da zai ɗauke hankali daga tsoron Allah a cikin sallah shine kuma shi so a fiha a cikin sallah ba na zaka an yi wannan baitin da fikirin tituna kamar tsayawa a tunanin duniya mamnu abin hanawa ne ba daidai bane kana sallah amma tunaninka yana kan duniya kana sallah tunaninka ya zamo akan sallah kana sallar nan a kowane matsayi akwai abin da aka ce kai akwai lokacin da aka ce ka karanta fatiha akwai lokacin da aka ce ka karanta sura akwai lokacin da aka ce ka ruku'u ka tasbihi a ruku'u akwai lokacin da aka ce ka daga da ruku akwai lokacin duk abin da ake na sallah dai akwai abin da ake faɗa ma kai to akalla ka tsaya duban ma'anar wannan ma ka tabbatar ka tsanci da wannan ma'anar amma ba daidai bane kana magana da Allah iyyaka na'budu amma kana tunanin wani abu domin da abin da kake tunani a sannan to a hakika wannan kake bauta ba Allah ba shi yasa ka nuna wauta ka nuna jihadi a janibin Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa malami yake faɗa cewa ai irin wannan sallar da ake yi a maimakon ma a ce lada aka samu abin da aka cancanta a samu lake saboda ba a nuna san ba a nuna tsoron Allah a zuci ba a nuna hururi fasulun وللصلاة نور أزماكم به ينير كل قلب أسلم وإنما يناله من هشأ فإن أتيت للصلاة فقرأ وفرج القلب من الدنيا وبمراقبة مولاك استجل ذاك الذي بوجهه تسلي وأتجدنها له تذلي بفعلها معزما مجلا wahafizan in ɗauke fata ta alhamdar ake american zane wajen karantawa bi kaure ha wahafizan tuhilla bi na kasi nau wasu wasatin makana a zama ala ta turki shaidana yal'abu yal'ab bi qalbika yal'ab bi qalbika ila an yuzima qalban wa lazzatan salati turama فداوم الهسوء فيها تهشى لنهيها أم منكر وفوشا وتستئن في ذاك بالرحمن فالمستآن خير مستآن فصل wannan fasali ne wani salati nurin azuma ita sallah tana da wani haske mai girma hasken da yake cikin sallah a hakika ya fi duk wani haske da dan adam yake gani a duniyan nan karfin haske saboda ne ita sallah an buɗe wa ɗan adam kofa ne ya shiga fadar Allah wannan ma yasa yake maganar da Allah kai tsaye iyaka na abudu iyaka na sa'iru kamar gashi ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa to akwai inda yake ne haske kamar fadar Allah rana da hasken ta ta kai kamar hasken fadar Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa aka ce ita sallah tana da haske mai girma bihi yaliru kullu qalbin da wannan hasken ne duk wata zuciya ta musulmi take haskaka da wannan hasken duk wata zuciya ta musulmi wanda ya cika sharaɗi take haskaka
wa inna ma yanalu amma a gane ko da yake an ce wannan hasken akwai yiwuwar duk musulmi ya samu haskaka da ita ba kowa yake samu ba inna ma yanaluhu man hasha wanda yake mai tsoron Allah shi yake samun wannan hasken
fa in atayka shi lis-salat yasa matukar za ka zo ga sallah in ka zo ga sallah fakba ka nuna kaskan da kai ga Allah wa farijul ka ɗauka cewa sallar nan fa da za ka yi sallar nan fa da za ka yi ta ita ce ƙarshen wanda za ka yi a duniya kuma in ka koma ga Allah rayuwar ka madawwamiya ta dan- ta dogara ne akan yadda ka kyautata sallar nan domin an faɗa farko abin da ake fara dubawa a aikin bawa sallarsa in sallar ta yi to sannan ne ake cewa a kawo sauran ayyuka na kirki a duba amma in sallar nan bata kai ba to sauran ayyukan ma ba ma a bukatar a kawo su ba ma a bukatar a ce a kawo su sai sallar ta yi sannan ne ma ake magana a kawo sauran ayyukan to da kuma wannan sallar fa ita ce ta karshe da za ta da yawa wanda ya sallah yana ganin to ai habbaɗi yana yin sallah amma ta zama ita ce ta ƙarshe idan ta yi kai ma ta zamo haka ba abu bane wanda yake nesa a tsarin Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa ka nuna tsoron Allah kai a kai ta duk salati in ka zo ga sallah fakkara a ka kaskan da kai da Allah wafar rigin kalaba ka wofinta zuciyarka daga duniya da duk abin da ya shafi duniya sannan za ka ce Allahu akbar ka nuna duk wani abu da yake damun ka na duniya duk wani abu da yake damun ka ko mene ne Allah ne gaban shi ga shi kuma ka zo gaban Allah ba sai ka kyale wannan ba eh, ba sai ka kyale wannan ba yanzu ai abin kunya ne ka je gaban sarki tana a wannan naira biyar ko ka je wajen gwamna ko ka je wajen gwamna sun tana ma naira biyar nake buƙata to Allah haba ne naira biyar to duk duniya gaba ɗaya da abin da take da abin da yake cikin ta bai kai matsayin naira biyar a wajen wanda kake ganin ya kai ko ina a kuɗi ba domin ne ka je wajen nan za ka kafo magana mai naira bai fice naira biyar ya ta ɗauka ka zamo kwakwalwarka ta tafi ko ka zamo kamar yaro ƙarami to shi yasa kan gofin da zuciyar ka mina duna daga sa- duniya da sai in ka haka ka samu saduwa ubi muraqabati maulaka kamar da hankali ga lura da cewa duk abin da kake yi, ubangijin ka sai yana ganin ka duk abin da kake yi, ubangiji yana sani alamu khaiyatul qayyim wa ma tusru zaka alladhi ya alamu sirrakum wa jaharakum zaka allazi wajhi tusalli wanda saboda shi ne kake sallah wanda sallar da kake domin sa ne kake yin ta kuma shi abin da yake duba zuciyar taka ba wai da kake a zahiri ba kai a zahiri mutane su shaida cewa eh kai sallah wanda za a kira ta sallah amma Allah da zuciyarka yake dubawa to ta yi ka gama sallar gaba ɗaya ka zamo ka faɗi
wa ta Kaɗan kidalu sazanne ka ka yadda ka kudurce cewa yin sallar nan nuna kaskan da kai ne ga ubangiji bi fi'liha ta fuskar ta aikata ta mu'azzina kana mai girmamawa ga Allah da kake wa sallah mujilla mai ɗaukatawa ga Allah da kake wa sallah a duk abin da kake faɗa na zama kada duban Allah fa kake faɗawa duk abin da kake faɗa a sallah
wa hajir an wa hafizan tuhilla ka kiyaya daga ake ka bata yinaika da kawai wani abu aw wasu wasati ko kuma ka bari shaitan yana wasuwasi a zuciyarka a ringa kawo ma ga kawai su mu yi wuto ku za ba a siyar ba yaushe za a siyar ne ko ga kuɗi wani yana bi na yaushe zan samu ko ga kuɗi na wajen wani ko yaushe zai bani a yi na ai ka huce matsayin wannan kai da ka je gaban Allah
ma kana duk abin da za ka yi wasuwasi a kai ba komai ba ne
azama a azamu har mafi girman abin da ake nema a nan la takritu shi shaytan ne cewa kakka bar shaidan abdi kalbika yana abdi kalbika a tsarin nahu za a yi rafa a kan yan abudin to amma a nan tun da akwai damar a yi ilgani to dangane da awon baiti dole a yi ilgani in aka ce yan abu bi kalbika sai awon ya kare shi yasa to tunda ana ilgani ilgamul kabir kenan ko irin wannan shi ne ilgamul kabir to tunda ana yin sa tsari ne na larabawa dole a bi wannan tsarin a ce yan abdi kalbika sai wasa da zuciyarka ila an yi zulma kalmar haƙi zuwa ya zamo ya sa zuciyarka ya zamo ta yi duhu ya zama zuciyarka ta yi duhu
wala zata salati tura ma irin daɗin da ake samu a sallah ya zamo kai ka ga ka yi sallah ka gama baka samu ba haƙƙi da ake samun wannan daɗin ma kai baka bi ba
fadawilin kushu'a fiya a misali ƙaramin misali kai ka je ne inda an yanka nama sai jini sai abin nan sai ƙarni sai ƙarni wani can kuma an gyara nama an masa kyakkyawar dahuwa wadda ko ina ta kai dahuwa yana sawa a harshen sa yana jin ɗanɗanon wannan nama kaga ba matsayin ku ɗaya ba ba matsayin ku ɗaya ba kai ka bige da ƙarni ne kawai ƙarni Ah, shi ko ya samu daɗi daɗin da ake samu a wata haka wajen sallah ma wasu suna sallah yan kaɗan suna sallah suna samun daɗin da ake samu a sallah shi yasa za a samu wasu wasu cikin magabata irin yadda daɗin da suke ji a sallah yake sai wani abu ma ya same su suna cikin sallah ba san me aka yi ba akwai wanda ciwo ya kama shi a cikin magabata wanda aka ce ba abin da yake akwai a ciwon a kafarsa ne aka ce babban magani a yanke kafa ya za a yi a yanke kafa ai mutum yana lafiya cikin hankalinsa a yanke kafa abu ne ba mai wuya shi sai ya ce ai abin da zafi aka ce ko za a baka wani abu ka sha in ka sha zai ɗauke ma hankali sai ya ce a rayuwa ta a ce akwai sanda aka ɗauke min hankali ba ba na ambatan Allah ai ba za ka yi ba sai dai bacci da ya zo ya rinjaye ni wannan kuwa na san Allah ne ya tsora min bacci amma ni in sha abin da zan faku daga hankali na har ya zama bana ambatan Allah ba zan yi ta ce in kuna so ku yanke kafa ta kai in ji to ku bari ina sallah ku zo ku yanke ba zan sani ba haka ne in kuma ta faru yana sallar aka yanke kafa bai san me aka yi ba to a kaga wanda suke samun daɗin sallar har yake ɗauke musu hankali su zamo ma ba san me ake ba to idan ka bari shaitan ya zama yana wasu wasu a zuciyarka sai ya zama irin wannan daɗin gaba ɗaya ba ka samu ba ka dawo da wasu wasu ya sa ka ɗore akan tsoron Allah a cikin sallah ta fishari ka ta hasha ka zamo mai tsoron Allah linahiha an munkari domin ita sallah in an yi ta a hakika tana hani daga duk abin da yake ba daidai ba wa fahsha da duk abin da yake mummuna
wal tattaqin fi zaka jira man sai dai duk irin tsayawarka duk irin dagewarka sai fa ka dawo ka nemi Allah ya taimaka maka ba wata tsayawa ba wata dagewa da za ka yi ka kai in ba Allah ne ya taimaka ma ba shi yasa kuma ka dawo ka nemi taimakon Allah wanda yake da yawan jin kai kal musta'an Allah da ake neman taimakonsa har musta'an shine da mun fiyayyen wanda za a nemi taimakon daga gare shi Ah, ba wanda za a nemi taimako daga gare shi kamar Allah domin Allah in dai an nemi taimakonsa to mai taimakawa ne sai dai in ba a nema ta hanyar da take daidai ba Eh, amma in dai an nema ta hanyar da take daidai to Allah mai taimakawa ne salam la shi da fasulun yufaru ya fitin